الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عاديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
بسم الله الرحمن الرحيم الحج wannan kalmar a wajen masu ilimin nahau wato mudafun ilaihi ce in babin da ake shafe mudafu sai a mai da mudafu ilaihi maqamahu fa ya'malu amalahu in kana marfu'an yartafi wa in kana mansuban yantasib to asalinsa shi haji ba ganinsa a amalu shi ne mudahu alhaji mudahun ilai to da ka cire mudahun sai mudahun ilai ya zama a matsayinsa sai aka ba shi rafa sai zama warfo ay ayyukan haji sai ce ai waqatuhu ashhurun ma'lumatun watanni ne sanannu fata ahabu ku yi tanadi ku yi shiri lahu saboda shi aikin hajji fiha a cikin wayannan watannin wahiya shawwalu shine watan shawwal wa zulqa'adati da watan zulqa'ada wa asharata ayyami min zulhijjati da kuma kwana goma a cikin zulhijja aw ila akhiri ayyami tashri ko kuma izuwa ƙarshen kwanukan tashri kwanakin jifa shine kwana uku nan wato da kwana goma sha uku kenan a cikin zulhijja yace sumiya shaharani wa ba'adu shaharin ashhuran majazan an ambaci wata biyu da kuma na bangare ko shashe na wani watan an ambace sa ashhur amma majazi ne ba hakika bane mu da Hausa sai mu ce ɗebe wato wata uku ne ɗebe wata biyu sune cikakku ɗaya watan kuma wani abu ne a cikinsa kawai amma sai a ce da shi watanni shine yace majaza faman farada fihin alhajja wanda ya tsora wa kansa shine ala nafsihi a cikin wa'annan kwanaki ko watanni shine fihinna ya dora ya wajabta wa kansa alhajja aikin haji bil ihrami bihi da yin harama da shi aikin haji wa talbiya ya talbiya shine ya daura in ya daura wannan haramin da ake so ya cire muhit kayan da suke ɗinkakku daga jikinsa ya ɗaura kwarjalle ya ɗauki mayafi ya yafa kafin ya yi ya yi wanka ya fece jikinsa ya samu turare watakila turaren ko zama raka ta tsoro in ya safa turaren to kuma sai ɗau wannan haramin ya sa in ya gama zai iya yin sallah raka'a biyu ta nafula ko kuma bayan sallah farilla shikenan sai ya ce labbaik Allahumma hajjan shikenan labbaik Allahumma hajjan in ya so kuma yin kirani zai ce zai yi sai ce labbaik Allahumma hajjan wa umrata kawai na yi niyya da hajji da umra sai ka sake ce labbaik Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak sai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wala alihi wa sahbihi wasallim shikenan ka hada da salati to daga nan fa kuma duk wasu dokoki kuma sun hau kanka sai ce wanda yi wannan falara fasa to babu rafasu shine lajima a fihi fasa duwa da mace aula fuhusha min al-kalami ko kuma zance wanda yake akwai alfasha na kwarkwasa to babu shi wala fusuka babu fasikanci shine birtikabil ma'asi wajen aiwatar da saban saban Allah mutum ya shi sabo ka katalis saidi kamar kashe abin farauta ya kawo misali ne da sauran dukkan abin da yake sabawa Allah lokacin da ubangiji ya magana ya hana kisan abin farauta a aikin haji la taqatulus sayda wa antum hurum sabai suka ce ruwanullahi alaihi suna daura harama da haji kawai sai gabarewa ta zo ta dinga dungurarka si ta yawo suna tawari shi a gurin sai ga bauna bakwane shi ta yawo ka harba ka san me ka harba in kai harama da haji ba dama kai farauta in mutum ya kuskura ya kashe wani abu a irin wa'annan in ya kashe barewa to sai ya biya akuya in ya kashe bauna sai ya biya saniya zai bayar in ya kashe tattabara to sai ya biya akuya ko tinkiya ita ba aku ba tattabara zai bayar ba sai malamai suka ce an kiyasta ta ne da shan ruwa yanda tattabara take shan ruwa haka rago yake sha ko akuya ba irin shan ruwan kare suke yi ba waka wannan zai yi to idan mutum ya wannan haramar to kuma abin da yake na farauta ba shi ba in wani ya farauto to ba zai siya ba ya ce ya sai naman a ajiye masa in ya gama aikin hajji zai karba a a haka kuma ba za a ba shi kyauta ba mutum ya farauta ce wannan barewa na farauto ta na ajiye maka in ka gama aikin haji ka da ka karba ka tafi ta ita gida ba dama akwai ran da annabi alaihi da ya wannan tahowar aikin haji sai wani balarabe ya kawo masa abun farauta ya bashi ya ce ga wannan kyauta ce in an dawo sai a tafi sai ce ba zan karba ba to sai ga fuska balaraban nan da nan ta canja ya damu ana sai yana ganin haka sai san balaraban yayi wata fahimta sai ce dan uwa ai harama ne kuma abin da kai na farauta ne ba a karɓa sai fuskar ta yi waya ya ce ba raina shi ne ba ko na ɗauke ka ba a bakin komai ba saboda shari'a ce ta hana ne shi sa ba zan karɓa ba sallallahu alaihi wasallam to shine fuso sai ce wala jidala babu musu ma'ar rufa ƙa'i tare da abokan tafiya wal khadab da kuma masu yi mutum hidima wal makari ne da 'yan dako wanda za su yi wata huda su yi maka a yi ka ci ake ci su ɗauka da irin su masu mota to ban da wannan fil hajji fi ayyamihi a cikin kwanakin hajji ɗin nan babu wannan to masu ilimin nahau suna cewa la nafiya lil jinsi tana kore abu ne ga baki ɗayansa gundugularsa take cewa babu in ka zo cikin gida aka tarabba kuwa sai ka ce lara jula filbaiti ko fildari ba mutum a ciki in an je ba za a gan shi ba ka kore samuwar gaba daya to shi ita take to nan sai ce lara fasa babu rafasu ba fusuk ba jidal to kuma ana aikin hajjin dukkaninsa ana gani ana aikin hajjin ana samun rafasu ana samun fusuk kuma ana samun jidal to wace irin ladin ce wannan to sai aka ce ba la nafiya ce liljinsu ba ana kiranta la nafiya shar'iyya shari'a ce ta kore in ka ga abin ya afku to alaki lafi shari'a ta sabanin shari'a ne amma ba samuwarsa ce ta kore ba a'a za a iya samu amma ta kore shi ita ba ta yi da'ai ba in an yi to sabawa shari'a kai shi ake ce la nafiya shar'iyya ba la nafiya jinsiya ba ce shar'iyya ce sannan in mutum ya harama da haji zai iya ƙoƙarin kare kansa daga na farko rafas zai ƙoƙarin kare na biyu fuso amma jidal ƙalli za a samu wanda zai haji gama bai yi shi ba da wuya da wuya mutum ya aikin haji ya gama ba a samu jidali ba to don haka annabar rahama da ya tashi saboda katimin nabi'i ne duk abin da ya yayo abun Allah ya tabbata ilamul kiyamata ba mai ta da shi ba wani annabin da zai zo ya soke shi sai ce man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yawmi waladatu ummu bai sa walam yujadil ba ya cire shi tun da ya cire shi to ko kai ba zai cutatar da kai a aikin hajji ba wanda dai ya haji bai rafasu ba bai fusuku ba zai komo kamar nan mafiyarsa ta haife shi sai ya cire jidal bai faɗe shi ba saboda khatimin nabi'i ne in ya faɗa ta zauna Allah ya saka masa da alheri yace na fayu salasati ala qasadin nahyi kore wayannan guda ukun abu sa nufin hani mubalagatan a wato mubalaga ce Allah ya mubalaga an kai mutuka wajen hani fahiyar kabihatun fi kulle wakati su wayannan da aka lissafa mugun abu ne mara kyau a kowane irin lokaci fafil hajji a ƙabahu a aikin hajji kuma ya fi muni wa ma ta fa'alo min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi ka sadakatin wa da'atin kamar sadaka da da'a biyayya ga Allah ya alamhu Allah Allah ya san shi fa yujazikum bihi sai saka muku da shi sannan ubangiji bayan yi wannan su sai kuma mana wani wajahar da mu ya fuskantar da mu sai ce wata zawwadu ku yi guziri lima adikun saboda makomar ku kiyama hawali safarikun ko kuma saboda tafiyarku fa inna khairar zadi mafi alherin guziri a takawa tsoron Allah to sai ba'arin malamai suka ce wannan umarni da a yi guziri da Allah yi a kan aikin hajji shi ne za ka fita ka bar ƙasarku ka bar garinku ka bar mahaifarku ka bar inda aka sanka da danginka da masoyanka baka da kowa a wannan lokacin kana da buƙatar tanadi wanda ba za ka tsaya ka zama nauyi kan waɗansu ko ka zo kana roƙe-roƙe ko kuma ka kasa dawa gida ba to aka ce itanadi da aka ce kai wannan guzirin to sai ubangiji ce mafi alherin guziri shine takawa ma'ana wannan hannunka mai sanda ake mana idan ka fita daga gidanku ka fita daga garinku ka fita daga ƙasarku ka fita daga cikin yan uwa ka fita daga cikin da suka san ka amma cikin mutane zaka shiga duk da haka itanadin da zai iya isar ka har ka je kai abin da kake so ka dawo to wannan yana nuna maka akwai wata tafiya da zaka fita daga cikin abin da ka mallaka zaka fita daga cikin yan uwanka da dangi zaka fita daga duniyar gaba daya to wannan tafiyar ta fi bukatar guziri fiye da wannan baka isa ka dawo baya ba ita in kai to babu zancen nasaba babu zancen dangantaka babu zancen nasan wani a irin wayannan saboda aka sai aka ce takawa ita ce mafi guzurin da ya kamata kai saboda lahira yanda anan in baka guzuri ba za ka yi da na sani to can da na sanin sai tafi amma shi wancan guzurin ba abinci za ka tafi da shi ba ba kuɗi ba takawa ce saɓanin yanda an ce wata ran wani anan ƙasar musulunta yi da ya ga ana an mutu kuma an ɗauko kuɗi masu murtala-murtala lokacin su ne aka ɗaure shi bandir-bandir aka saka akwati aka binne aka ce wannan ya fara cin abinci kafin ya samu aiki sai ya auna ya ce to ai shi ya ga a hankali in ka ɗauki kuɗin najeriya ka shiga da su nijar in ba ɗan canji ka san ba wanda zai karba in ka ɗauki kuɗin najeriya ka tafi da su ingila ba mai karba in ba mai canji ba to a ina lahira ya fahimci ba duniya ba ce ina kudin najeriya za su aiki a can sai ce wannan abin akwai hauka a ciki Allah sai ya jefa masa shari'a a kai sai ya fahimci cewa lahira ba haka take ba ya musulunta to ita kawa ita ce tafi dukkan guziri da anan ka yi guziri amma an nuna mana cewa wannan nuni aka yi mana hannunka mai sanda ga inda ake bukatar guzirin shine tafiyar lahira Allah ya taimake mu yace taqawallahi jin tsoron ubangiji awon ma ya taƙi bihi su'alan nas ko kuma abin da zai kare kansa daga roƙon mutane wata ƙuni Allah ce ku ji tsoro na ya ulil albab ya ma'abota hankali subhanallah wai wata ƙuni ya ulil albab wanda dai subhanallah ya halicci mutum ya sa masa ido ya kuma sa gani ya kuma halicci haske wanda da shi ganin yake tabbata amma ba gululin idan ne ganin ba sai ya saka alfarmar ganin sannan wata halitta kuma ya sa mata idan ya sa mata ganin kuma ya sa mata ganin a cikin duhu ba a haske ba a ce nasa ne abu ya sa maka ji ya halicci abubuwan sannan a jikin mutum ƙwayoyin halittar mutum wato nana gram ake samu ƙwaya ɗaya wato sai ka haɗa shi so wajen biliya sannan zai baka gram ɗaya amma wannan ƙwaya ɗaya tak in ya samu ƙarashe mutum wuce nan take ya basu suna ta aiki ya saita komai a jikinka yana tafiya in ka ci abinci ba za ka san lokacin da zai narke ba ba za ka san lokacin da zai bi jikinka ba ba za ka san arzikin kowanne ba tun daga al'arshi zai yanke a sauko mala'iku har zo na sama hawan da suke tare da kai kuwa sai ya tabbatar wannan abin ya shiga sannan dukkanin abin da ka sani tsoronsa yake ji kullu shay'in kha'ifun minhu wa huwa aminun min kulli shay sannan duk abin da bawa zai yi to ya kiyaye jalalarsa yana da shi ne zul jalali wal ikira yana da sifatul jamali yana da sifatul jalal sifatul jamali nasa shi ne ya kalle ka da ita ta jalli sai a yi ta goda ana ta manna ko ina aka ba ana wari giza in ko ya kalli abu da sifatul jalali to wannan ya gama ya gama ya rushe shi zai bice shi zai sai bice shi in ibada ya sai ruguza ta ga baki ɗaya to shine abun tsoro an ce mala'ika jibrilu a rana sai ya dawo kamar beni ya koma inda yake sake da saboda tsoro na ubangiji subhanahu wata'ala to shi yasa ya ce akwai inda yake cewa hazirukum Allahu nafsa kaga wannan kalmar da ya faɗa ce mu da muka yi sa'a sai ya ƙara da cewa Allahu ra'ufun bil ibad ba dan haka mutane da dama su imani mutuwar lasu insha Allah ya ce yana tsawatar muku ku kiyaye shi Allah ya faɗi wannan wanda ya san Allah sai ya mutu wannan ya ce ku ji tsoro na ya kuma abota hankali sai shawai ce fa mallam ya taqihi fala aqalalo wanda duk bai ji tsoron Allah ba to babu hankali tare da shi wanda ya san Allah in ya gana wa Allah abin da ga dama jikin sarawa yake ya san wancan gaba gadi yake bai san Allah ba mutum ya tunkari Allah da abin da baya so ko ya dubi abin da Allah yake so ce zai keta shi abin da ya fi masa sauki ka ga gatarin aradu da in ana tsawon da yake tafa kamar rocket sun dindin gabansa da bayansa ditsi ne ne kamar rocket kuma shi cikinsa ba ba toka ba ce shi ba dutse ba shi ba karfe ba amma garwashi zai tau in ya kota guri halar misali Allah ya sauke a nan in ya tafi isauka a goron dutse kunnuwan da a nan gurin za su daina ji su kurin cola suna da yawa gine-gine irin na ƙasa duk yanke za su zube itatuwa gaba ɗaya za su fito wannan mutum ya taho ya tunkare shi da tsinin kansa wala ya fi masa sauki akan ya tunkara Allah akan wurin haka ke so ba ya fi masa Allah ba wasa bane Allah ba wasa bane to yi ce wanda zai bi tsoron su ba hankali tare da shi ba mai hankali ina ba zai yadda ya tunkari Allah a irin wannan ba kuma yana ta gaya mana don mu fuskance shi bi hankali da shi in mun yana muna ganin kawo mun isa wani abu wanda duniyar da muke ciki gaba ɗaya wannan duniyar kaukab ɗin da muke ciki yanzu a alam da Allah yi da za a cire ta ba ta kai ƙofar botar a jikin riga mutum ba ba wanda zai gane an cire wani abu saboda kankantarta wanda ya halici halittu wata halittar ita kadai ta ninka rana ba duniya ba so miliyoyi akwai wani kaukabin ya ninka rana so tiriliyan goma sha daya tare da wajen biliyan ashirin da biyar ya fita amma duk da haka wannan bai kai leɓacin sama ta ɗaya ba sama ta ɗaya sannan sama in ka tattara su guda bakwai in ka ɗora su akan kursiyu kamar ka ɗauki zobe ka ajiye shi a hamada irin mai kamar kilomita ɗari bakwai ɗin nan ba zai kan ka ajiye wani abu sannan in ka ɗauki kursi ka je ka saka shi al'arshi shi ma haka zai zama to shi isa da ya halitta ya abubuwa ya mallaki komai ko a ƙarƙashin ikonsa yake ya ce sama tsaya a sama ƙasa tsaya zauna a ƙasa ko kun ƙi ko kun su itiya ɗau an aukar ƙala ta a ta yana ɗa'i to duk da ya gama magana sai ce arrahmanu alal ashistawa bai ce allahu ba ta ya faɗo wannan ba mai rayuwa wannan karfin in babu rahamaniya ba wanda zai rayu da shi shi yasa ce rahmati sabaqar gadabi to fa adda mu muka yi halitta wai rahamar ita ce ta riga wato fushin ko ita ce take ce ta mu shi yasa annabi alaihi sun zo addu'a yace a'udhu bi ridaka min sakadika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka wa bika minka ba za ka da abinda za ka nemi tsayin a gurin Allah a kan Allah shi dai shi kansa ɗin ma ba wanda isa wa bika minka ya ce wanda bai ji tsoronsa ba hankali tare da shi in ya zo sai ce in ya sha izu hibkun ayyuhan nas in ya zai tafi da mutane wa ya tabi akari na masana tafsiri suka ce yuzhibkum ayyuhan nas wato in ya so sai tafi da mazan duniya kaf kuma ya canja wasu babu wanda matarsa za ta gane ba mijinta bane shi Allah ya san da kai shi ko da aka yi din shi ya san inda aka kai shi in ya so sai tafi da matan duniya kaf ya canja waɗansu mazan garin ba za su taɓa gane ba matansu ba ne to me wannan ikon horonsa ake ji in aka zo yin wani abu ya ce yana so ake nema a yi wani wasa-wasa sai ya faɗa wa mutane sai ya ce sai ce ha an tum ha'ula'i to da auna da tun fi kufi sabi lillah ya ce faminku man ya bukhalu wa man ya bukhal فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء سيتي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم bayan aka yi da ku sai canja ku kawai kawo an su ba irin ku ba sai kawo ɗansu to shi yasa mai hankali yake jin tsoro in ya yi abubuwan ya gama na gari to kuma ya faɗi yana hurowa ka karɓa ya yi ci yadda ake so ya ikilashi sai ya faɗi yana hurowa domin ganiyin anil alamina in ya ƙi karɓa aikin wanda ya aikin shi ya asara shi ba ruwansa an ibrahimu alaihissalam ka'aba ya gina da shi da isra'il alaihi masala amma da suka gama da duk abin da suka yi sai ce rabbana taqabbal minna sai da ya roƙe shi karɓa sannan ya waki Allah kirari ya faɗa kan sai ce innaka antas sami'ul alim kana jin maganganun da muke faɗa na kaskantar da kai alimu ne ka san abin da ke zukatanmu na ikhlasi ba abin da muka sa na sofa ne ba kai ba duk da ka ake masa magiya ya karba Allah hore mana tsoron Allah duk sharri babu wanda ya wuce jura'a ƙarfin hali a saba Allah an ce a dukkan abin da dan adam yake cikin mafi sharri ba kamar wannan to wanda bai san shi ba haka kuran zai dinga yi masa gaba gadi in ya fuskance shi kuma ba inda zai karbe shi kuma a ala sai ce walan ma ta'assama almuslimuna min at-tijarati fil hajj yayin da musulmi suka ji tsoron zunubi a wajen kasuwanci a cikin haji in an yi aikin haji an gama to kuma ai saye da sayarwa suka ji tsoro to nazala sai wannan aya ta sauka shine laisa alaikum junahun babu laifi a gare ku an tabtago fadalan min rabbikum ku nemi falala ta arziki daga ubangijinku bi rabi wa tijara ta hanyar riba da kuma ciniki lokacin a jahiliya idan aka suka yi aikin hajji suka gama akwai suko okaz shine katin kana okazu suko okaz kasuwa ce da laraba suke haduwa mawaka su zo su yi ta shiban waka su ta randamawa a zo kuma da alkalai su zo su duba musabaka a lokacin annabi gatu zubiyani shi yake zo a sa masa darbuka ya zauna mawaka suna zuwa suna rerawa in an gama ya ce wane shine ya ci wane ba shi ya ci ba ya yanke hukunci sannan a ta saide-saide a siya a siyar a siya a siyar kasuwancin ta fara ci sai ta kwana takwas ba dare ba rana kawai kasuwa ake ci sannan aka gama sai a tafi zilma janna ita ma a tafi akwai kwanaki da za a yi sannan an gama sai a tafi zulma jaz haka suke ta tafiya kasuwanni ne to in an gama aikin hajji haka ake to da musulunci ya zo da nasa sai suka ji tsoron shin ko an gama aikin hajji aje a wannan kasuwar sai Allah ce ba laifi ba komai yace wa kana ukazu wa mijanna wa zulmajaz aswaqahum fil jahiliya kasuwannin su ne a jahiliya yuqimuna hafi mawasimil hajji da suke tsaye da ita a lokacin aikin haji wayna luna ma'aishahum minha suke sabon abincin su da abin shigo shiga a daga cikinta falamma ja al'islamu ta'assamuhu yayin da musulunci izo sai suka ji tsoron zunubi akan yi haka sai Allah ya ce ba komai in mutum ya gama aikin hajjin sa yana da abin sayarwarsa sai ya sayar ya saya kun yana da na saye kuma ya saya to da shi garin su ya samu riba sai sai ubangiji ya ce fa iza afadatum min arafatin afada wato ita kalmar wannan da ake faɗa a fattun kamar ka tunkuɗowa kuka tunkuɗo kan ku bi kasaratin musri'in da yawa cikin gaggawa duk wanda ije aikin haji in an sako daga arfa da zai koma nesa zai ga wannan kalmar da Allah ya faɗa baya ba zai taba tsammanin da kafa mutane suke tafiya ba yanda ruwa yake tafiya haka zai ga mutane yasa Allah ya ambace shi a fatto yanda ruwa yake wannan haka da ko ka'aba in ana dawafi kai da kake ciki kake gana kamar da ta koma gefe ɗaya sai ga wani kamar abin kan ruwa ne ke juyawa wata hikima ce ta Allah a ciki sai ce kuka tunkudo da ƙarfi daga arafa to sai ce mawdu'un ma'lumul hudud wuri ne wanda yake yana da iyakoki da aka sani an kuka tunkudo ba'adal gurubi bayan faduwar rana annabi alayhi salamu da ya hajjin ban kwana alayhi salatu wassalam ya tsaya arafat akan taguwarsa kasuwa da rana ta faɗi sai ce ya bilal askitliyan nasa bilal ka ce mutane sai mun shiru kake tsit sai ce jibril ya zo ya gabatar mun da gaisuwa daga ubangiji na ya ce na gaya muku wani duk suka tsaya arfa na Allah ya masu gafara sai sana umar ya ce ta tsaya a kanmu sai ce la da ummati ila yau mil kiyama al'umma ta tashin alkiyama in wannan ta faru shi ke to ana saukowa daga arfa aka taho sai hamasa sai jin daɗi sai kuma sowa kowa ya wato da nishaɗi aka tashi raƙuma da dawaki sai duka ake ana zaburarsu sai annabi alaihissalam ya ce ayyuhan nas ya ku mutane shi birru laisar birbil ida ba wannan sowar da zaburar ba shine birru ba yace alaikum bis sakina alaikum bis sakina alaikum bis sakina ku nutsu ku nutsu ku nutsu to shi na kan kasuwa din alaihissalam in yaga gurin ya cika to sai ya ja abin akalar sai wuyanta ko kanta yana neman ta ukuciyar siddi to in yaga gurin ya sauka sai sarara sai sake ta saf saf saf saf saf saf saf in ya gurin zai sai sai girke ta lokacin da muna rubuta a kundin shari'a da aka zo yin doka akan hanya da wannan aka bincika aka fidda ka'idojin tafiya akan hanya wacce annabi alaihissalam ya yi ranar arfa sami sai ce fazkurullaha ku ambaci Allah ba adal mubiti bil muzdalifa bayan kun kwana a muzdalifa bit tahlili wa talbiyati wa du'a da tahlili hailala ku ta yin hailala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd sai kuma labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak sai kuma addu'o'i indal mash'aril harami a mash'aril haram sai jabalin fi akhiril muzdalifa dutse ne da yake karshen muzdalifa yuqalu lahu quzahu ana ce da dutsen quzahu وقف به به النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويدعو حتى أسفر جدا من ظلم يتلا da mace ya tsaya a gurin yana ambatan Allah yana addu'a har ya waye gari sosai wato asfara hasken waye gari ya fito sosai kamar rana za ta fito shine asfara jidda sai da ikai wannan sannan kuma ya tashi daga muzdalifa kuma ya tafi mina wurin jifa ka san daga arfa da rana ta faɗi yana kan kasuwa an durkusar da ita aka yi tsit bai tashi ba aka rasa ya ake ba ko wanda zai tambaye shi da sama a tashi ya rasu lami sa aka zauna ya shuru aka yi so aka yi cirko cirko aka yi jangon jangon ashe mutum ɗaya ke jira shi ne usamu ta ɗan zai da radiyallahu anhu shi kuma yaro ne ya shiga yana abubuwan sana yara a cikin filaye ko bai ce a nemo shi ba sai da ya zo sai ce hau yana kawai sai ga ya tashi taguwar ya tafi da ita sai da ya je mash'arul haram ya sauke shi ya yi sallah aka yi kiran sallah na magariba daidai kamar karfe tara ya yi magariba raka'a uku kuma aka yi ikama sai ya yi isha raka'a biyu ko sai kwanta irin wannan tasbihi da ake a gurbin sallah bai yi ba ta ya kwanta ya dan huta ko sai ya tsaya da asuba ta kuma ya ta addu'a ya ta addu'a ya ta addu'a ya ta ambatan Allah har sai da gare tangarangan to sannan anan kuma sai ya sauke Usama ta dan Zaid sai ya dauko Fadl ibn Abbas sai ya dora a baya ya dauke shi kuma suka ta fito anan ne wata mace ta tsaye da shi ta ne masa tambayoyi kuma kyakkyawa shi shi fadan Abbas karami ne ya yana kallon sai annabi ya sa hannu ya kade fuskarsa hana shi kallanta in ya juya sai kaɗe fuskarsa bai bashi ya kalle ta ba ta gama tambayoyinta sannan annabi alaihi ya ci gaba zuwa jamarat da je sai tsallake ula da wasda sai jefa akaba bakwai to shikenan ya je manhar anan da ya soke raƙumi guda 63 sauran kuma ce sina ali wakilce shi ya ya soke masa shine guda 100 daman ya hadaya da su sai ce wal muzdalifatu kulluha mawqifun ita muzdalifa dukkanin ta mawqifi ne ba sai guri kaza ba duk inda fili ya samu kenan zaka iya kwana zaka iya sauka haddur hale kamar yanda mai jaki zai kwance siddi ya cire a kumari daidai wannan tsawon in kai a muzdalifa ka sare yadda laifi kenan ka wuce ba wani abu cewa ita muzdalifa gurin tsayawa ne sai ce ila wadi muhassar wadi muhassar banda shi shi nan gurin shi ne wanda Allah ya aiko da ashabul fili suka fatattaka ya aiko da tsairan ababil suka fatattaka ashabul fili saboda ka gurin shi sauri ake a wuce shi saboda har yanzu har gobe akwai fushin Allah a gurin duk inda Allah ya irin wannan koyaushe akwai fushin Allah yanzu a wuce da sauri ake so a wuce ana addu'a kuma in akwai bukatar kuka ma a yi saboda kada wannan abu ya shafi mutum wasu kuruhu ku ambace shi wato ku ambace Allah kama hadakum saboda shiryar da ku da yi shine kama yace litta'alili kafin litta'alil ma kuma masdariya saboda shiryar da ku da ilima alimi dinikum zuwa al'amuran addini idan aka ce ma'alim su ne alamomi musamman ana ce ma'alim fitarik in kana tafiya a hanya za ka ga an rubuta maka daga kano zuwa zaria za ga an yi wani rubutu an ce saura kilomita kaza ka ganin kasan abin da ka bari a kano kasan inda ya rage maka a gaba kana cikin tafiya sai ga wani gurin an yi maka hoton dabbobi ana gaya maka dabbobi suna tsallakawa kai hattara wani gurin kana zuwa sai ga hoton yara an nuna maka akwai makaranta ko na mutane suna tsallakawa wani gurin kana tafiya sai ga hoton jirgin kasa an gaya maka akwai railway crossing duk dai ana nusar da kai sannan a tsakiyar hanyar za ka ga an yi zane yanka yanka yanka yanka sannan ko sai wani gurin sai ga an yi dogo ba tare da yanka yanka ba duk ana gaya maka ga yanda ya kamata ka tafi wanda shi ake kira ma'alim to Allah ya shiryar da musulmi wannan ma'alim amma na addini wa manasiki hajjikum da kuma ayyukanku na haji da Allah ya bana bayani filla filla sai ya ce wal kafu ta'alili kafi na ta'alili ne wato dan kaza kama ba kamar saboda shine ma'anar ta'alil din ma yace masdari ya ce saboda shiryar da ku da yi wa in mukhaffafa min as-saqila ya ce wa innahu kuntum min qablihi da min ad amma sai aka cire shaddar sai aka ce in maganar da aikin kuntum min qablihi kun kasance kafin wannan shirye qabla hudahu kafin shirye ta salamin ad kuna cikin wato wanda suke ba su san komai ba bi ibadatihi a wajen ibadar Allah wani gurin kuka daban sannan sai shewa ya ce wala ma kana quraishun yaqifuna bil muzdalifa tarafu'an anil wuqufi ma'an nas yayin da quraishawa suka zama suna tsayawa a arfa ranar arfa din su quraishi ba sa zuwa filin arfa su tsaya saboda mai tarafu'an saboda girman kai anil wuqufi ma'an nas akan su tsaya tare da mutane to sun da su ne mutanen maka su ne ƙoreshawa su ba za su zauna tare da mutane don ba ɗaya suke da su ba sun sun tashi sai su je musdalifa su rumfuna su bar sauran ayyuhan nasu a can su tsaya a arfa to annabi alaihi da ya zo shi sai ya sa aka je can inda arfa take aka yi masa rumfa a gurin sai ya tsaya a baɗin ƙorana a nan yi wannan hudu ba tasa sannan ya je dutsen daga yamma da shi kuma ya tsaya dutsen ya masa rumfa ya wuni akan wannan to yayin da suka wato suka zama haka suke nuhu an zalika shi aka hana shi wannan bi qaulihi ta'ala yace summa afidu ya ahla quraish kuma ku sauka min haisu afadan nasu inda mutane suka sauka min arafatin a arafa bi an taqihu ma'ahum biha ku zauna ku tsaya tare da mutane a arfa fafinsa kuka yi ba ko kun ce ku ne homes haka ce na hannu homes na hannu homes haka suke faɗa Allah ce tare da mutane za ku tsaya wasu ta gafirullah kuma ku nemi gafara ubangiji min sunubikum a cikin wato daga zunuban ku fita ga yiri manasiki a wajen canja mahallin aikin haji sai ma kun nemi gafara wa gairi zalika da wani wannan inna allaha ghafurur rahim ubangiji mai yawan gafara ne rahimu mai yawan jin kai ne liman taba ga wanda ya tuba sai Allah ya ce fa iza qadaytum manasikakum idan kuka kammala ayyukan ku na haji ibadatu hajjikum ayyukan ku na haji da arramaitum jamratul aqaba kuka jefi jamratul aqaba wa duftum kuma kuka yi dawafi wastaqarattum bi minan kuka je mina kuka zauna to fasqurullah ku ambaci Allah bitta kabiri wassana'i alai da kabarbari da kuma yabo gare shi subhanahu wata'ala an ce sai na Umar da yake shi karfa ne in aka je wannan zaman namina in ya miƙe ne Allahu akbar sai dai a dinga jin haimomin suna girgiza saboda karfi ana yi ana yanayi ana yanayi ana yanayi ana yanayi ana to haka suke kowa ya san ba da wasa ake yi ba shi zai da kansa shine khalifan yana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sauran sunayi ko da karfi a jiki kaima tana girgiza tunda Allah ne ce fazkurullah ka zikirkum aba'akum kamar yadda kuke ambaton iyayenku da mahaifanku da su qurayshan akai aikin haji a gama to kuma sai a miƙe a tare a ta ziga babana shine mai kaza shine mai kaza shine mai kula da rifada babana shine mai kula da sikaya babana shine hijaba babana shine ke rike da tutar ƙurayshawa ta yaƙi wane shine kaza wane shine kaza wane shine kaza wannan suke tai ai tewa juna kirari sai ce to ba wannan za ku yi ba kamar yadda kuke wa ambatan iyatun za an canja saboda ka ambatan Allah za ku yi sai ce kama kuntum tazkurunahum inda faragi hajjikum kamar da kuke ambatan mahaifanku yayin gama aikin haji wa kanu fil jahiliyati sun kasance a jahiliya idza faragu min al hajji in sai gama aikin haji waqafu baina masjid minan wal jabal sai tsakanin masjidin haifu minan da dutse sai su tsaya fa yazkuruna fada'ila abaihim sai su ta faɗa falalar iyayensu muhasina ayyamihim da kyawawan ranakun su suka je yaƙi suka ci wa'annan da yaƙi suka yi kaza suka yi kaza kamar yadda amrumunu kursum yake cewa shine mahasin ayyam wa nahnu gadata uqi da fi kazajin rafadna fawqa rifidin rafidina wa kunna al-aymanina izal taqaina wa kana al-aysarina banu abina fasalu saulatan fi man yalihim wa sunna saulatan fi man yalina fa'abu bin nihabi wa bisa baya wa abuna bil muluki musaffadina yace lana dunya wa man adha alaiha wa nawdishu hina nawdishu qadirina idza balaga al-fidama lana sagirun takiru lahu al-jababiru sajidina wala anal barra hatta daka anna wa zahara al-bahri namla'uhu safina to irin wannan ai ta kira ko na faɗa su ne wane shine wane shine wane shine wane to haka yake ce wala karshafa nafsi wa abra'asu kumaha ilal fawaris wai ka antar academy irin wannan ina ta faɗa ai kaza ai kaza ai kaza Allah ya ce to ba shi za ku yi Allah za ku ambata aw ashadda zikiran ko mafi tsanani da wannan sama da yanda kuke ambatan iyayen haka za ku yi sana Umar yake yi da ƙarfi girkabin nan haima tana girgiza yana yi ana yanayi ana sai a kun uku ana ta yin wannan shine min zikirkum iyahu mafi tsanani daga ambatanku da kuke wa iyayen to bayan an yi wannan kuma ubangiji ya gama wannan sai kuma ya komo wani hukuncin daban sai ce summa akhbara sannan ubangiji ya bada labari an ikhtilafi a gradid da'ina a bisa sabanin manufar masu addu'a masu addu'a addu'a iri biyu suna da manufa guda biyu to su yake so ya faɗa bi kauli da faɗa sai ce faminan nasi daga cikin mutane man ya ƙolo rabbana atina fi duniya ubangiji ka ba mu nasibana minar jahi wal mali rabonmu na alfarma da dukiya fi duniya a duniya yana suke tsaya fayi utahu sai a bashi fiha a cikinta amma sakamako wa ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da ko karfan fana a lahira ba rabo laisa lahu nasibun wa haula'i humul kuffar wannan su ne kafirai sai kuma wanda suke butulu su ma sa su shiga ciki yace wa minhum daga cikin mutane kuma man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wanda ce Allah ka bani kyakkyawa a duniya ni'imatan ni'ima kal afiyati wa rizqil wasi'i wal ilmin nafi'i wal amali sa'i wato cikakkiyar lafiya da arziki mawalwaci da kuma ilimi mai amfani da kuma aiki nagari ko ka ba mu wannan ufil akhirati hasana a lahira ma ka ba mu hasana hiyal jannati ita ce hiyal jannatu ita ce aljanna wa qurbul lahi da ko wato kusaci ga Allah ku ce samu fada samu kusaci waqina azaban nari ko kuma kiyashe mu azabar wuta to wannan addu'ar babba ce annabi alaihissalamu yana santa saboda jami'a ce ta tattara komai in za ka shekara goma kana addu'a kai ta lissafe lissafi in ka faɗi wannan ta ishe ka gaba ɗaya ba ma za ka iya lissafo abin da yake cikinta ba fit duniya hasanatan ba za ka iya kirga abin ba lafiya arziki ilimi aiki na gari zuri'a ta gari samun nasara farin jini muwafaka wajen yin ibada ga su nan ba su da iyaka fil'akira ta hasana sai an baka aljanna kuma aka baka ƙurbu an gama don muƙarrabuna su ne manya hatta ƙoramin muƙarrabuna aljanna ba a ƙasa take tafiya ba yadda ka san waya ta lantarki haka amma ba waya haka ƙorama ciki tafiya ita kaɗai mutum yana so ya karanta suratul insa zai ga yadda ubangiji ta magana malaman tafsir suka faɗi yadda muqarrabu ne suke to hasana din ta kunshi wannan don haka anas radiyallahu anhu duk inda aka ce addu'a wannan zai in ce aka yi cika ita zai dan ba za a iya fita daga cikin ta ba to Allah ya sa wannan karshen da muka zo a ita za mu tsaya Allah ka ba mu sirrin da yake cikin wannan ka ba mu sirrin da yake cikin wannan Allah ka ba mu sirrin da yake cikin wannan Allah ka taimake mu yace waqina azaban nar bicina bil harami wa shubuhat ka kare mu daga azabar wuta ta hanyar nesanta haramun da kuma shubuha wa haula'i humul mu'minuna waɗannan sune mu'minai saboda shi ne sha'arin musulunci shi musulunci tambarinsa duniya da lahira kar musulmi su ce sun riƙe lahira kaɗai ba su daidai ba kasirin goma duniya kadai ba su daidai ba sai sun hada biyu shi yasa da Allah ya zo a ƙarshen suratul fatih sai yake ga wa nasara ga wani samfur ba irin ku ba sai ka wa yahudu ga samfur ba irin ku ba muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kaga an cika wa yahudu ba irin ku ku taba ku taba kuwa mutane guri ba irin ku ba yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana su yahudu duniya kare suka sani yace si ma hum fi wujuhihim min asar sujud zalika masaluhum fit tawra da man tashi ce aka ce ga su fasu wa masaluhum fil injili kazar'in su kuma nasara ba ruwansa da duniya lahira suka sa a gaba sai mutum ya shiga rijiya cikin kudan kudan tsan dando yi wata shida yana cizon so ba zai so sabo anan zai samu kusaci ga Allah sai ya daina aure ya shiga ruhubaniyanci sai ya shekara biyu bai wanka ba a dinga zuwa da gari gari ana shafar sana shafa albarka ba abin da zai irin wannan ake ta yi su ko ba ruwansu da duniya cewa wannan su ba irin ku gafara ba irin ku ake ba ga wanda suka hada biyu masalun fit taura wa masalun fil injili kazar'in akhraja shara'ahu fa azarahu fastagalaza fastawa ala suqi yujibu zurra'a li yajiza bihim al-kufa to ce ga irin samfuran to shine atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar to shine shi'arun musulmi kada musulmi su ce sun rabu da duniya kada kuma su ce sun kama duniya sun goce sun hada biyan za su tafi shi yasa irin abubuwan da yanzu ke samun musulmi sai a dinga ganin kamar wani abu ne amma ci baya ne kuma jahilci yake nuna wayansu shekaru da suka wuce an yi ta ɗora abubuwa irin wannan wayoyin da ake sawa sai musulmi su tafi suna takama bai san wasa ake da hankalinsu ba ana amfani da jahilcin musulmi wai aka ce wata ƙasa sun je sun gina masallaci suna so za su ka tulluwa tulluwar wai sai an biya kuɗi da wani inji irin kred na shi ɗauka ya ɗora suka ja ka lafta musu kuɗi suka kasa wai ɗan yana kwance da daddare sai ya farki da annabi alaihi ya ce ku taru ku yi ta hailala sai abin ya ɗoru shine suka taru suna ta la ilaha illallah la ilaha illallah abin yana tafiya na tafiya har sai ya hauka ya ɗoce wannan zagin mutane yake ai ba zai wuce wani karama ce ga musulunci ba wannan musulunci addini ne na reality shi ya sa annabi alaihissalamu da zai tafi isra'i ba abin da aka yi na shi dan ba na mutane ba ne amma da zai tafi hijira sai da aka yi tsari aka yi plan wal plan aka shirya hanyar da za a bi da inda za a buye da za su ɓadda sawu don za su kai labarin za su kai abinci da abin hawa da wanda zai jagora duk sai da aka shirya shi don a gaya mana haka ake rayuwa da zai je badar a sun da ya je ambari ya yi tsaya da sai da ya tace sojojin yaran da ba za su iya ba ya mai da su gida an suka ce za mu iya ya duba wani mai barage ya ce je ka sai ɗayan ya ce ni tsantsamo jiki amma na fi ƙarfinsa in muka kuka ka da shi ce ku zo ku yi ɗaga wacce tandara shi daga ce kai ma shiga mu tafi wani shi ko ce har sai ka mai da ni kuma gwani ne wajen har jifa da mashi ce yin gane ce kai ma zo mu tafi haka ya haɗa su aka daidaita su sannan ya tafi da ije can sai saita su ya samu wanda suka fi ko karfi gaba daya yace su ne sahun farko masu bin sa karfi su ne na biyu masu haka ya jera sai ce kada ku bata kibiya kar ku harbi abokan gaba suna sai sun zo kusa wanda duk guntuka harba sai ta yi aiki ko sai ta ratsa shi sai da ya gama wannan kaf sannan sai sujada ce ya hayo ya kayo an jizli ma wa attali in ta halik hajihil isabatu fala tu'budu ala wajhil ard to sai an yi wannan amma musulmi su zauna ba su iya komai ba a ce wai hailala za su yi gudun abu ya hau ai zagin musulmi addinin ba na wannan ba addinin da ya zo da ilimi shi ya fidda duniya daga cikin duhu daga cikin sokana aka dora ta akan abin da yake shine hakika shi yasa lokacin da annabi alaihi salam ya zo tadda mutanen madina suna kada kilili a dabino sai ce da za ku bari sai suka bari da shekara ta yi lokacin sa a saukar dabino sai aka zaka tare da ya zama kankamo sai iya goma sha biyun da suka kadawa shi kadai yayi tanan malamai fa sun yi sun yi ta sukuwa akan me ake nufi da wannan da suka zo aka zo saukar dabino annabi alaihi suka ga yato shi da suka ga dabino ya zama kankamo sai rasula kai kace mu bari gashi mun bari amma ya lalace iya wanda muka kadawa shine i sai ce antum a alamu bi duniyaku waɗansu suka ce abin da yake nufi da antum alamu bi ku da na ce ku yi sai zama da zukatanku sun fi karkata ga wannan abin da ake na fili sun san haka ake jin nauyi yasa suka yi kwarin suka yi shuru sai Allah ya fito da abin amma da kun yi da miƙa wayayen da na ce da sai ga Allah ina yi ba tare da wannan ba saboda mashi'atuhu mutlaka zai yi haka kamar yadda ya ga wani sahabi haka yanka sa akuya sai ce jan kai yanko min karfata a gasa mun ya yanko aka gasa da aka gama ci sai ce sake yanko karfata aka yanko karfata aka gasa aka sai ce ya sake yanko karfata sai ce rasula ai bi shi sai ce na sani da kayi shiru ko so nawa zan fada sai kayan ku amma sai ya gaggawa ya nuna abin da ifi sani to yace wannan suke waɗansu kuma suka ce a'a yace antum alam bi dunyakum yana so nuna musulmi ne wannan hanyar ta kada kilili da ka'idoji da kuke bi ku zama kun fi mutanen duniya saninta ku zama kun fi sauran mutane kar ku kuskura wata harka ta duniya zama ku ne a bashi dai ku godansu an ce abin da yake nufi kenan alaihissalam saboda haka musulmi su zauna ba wani abu ba daidai ba ne kamar da yanzu muka dawo duk abin da ka sani na sana'a ne na ci to daga gurinsu ne ma ba mu da komai in na sha ne nasu ne in sutura ce tasu ce in abin hawa ne nasu ne harkar lantarki nasu harkar gini babu wani abu guda ɗaya namu mun rataye a wuyansu shi yasa wata shekara alaisaid ya na bashi sautu ya so mun littafi tahrimul khinzir baina dibbi wal fiqi wannan suna ganin me yasa ma za a sai waye bai san alhanzir haram bane amma da na karanta shi naga da katira ne guda uku akwai Muhammad Ali Albar da kuma Sudanawa guda biyu suka je suka yi field research a kan alhanzir suka shiga duniya faransa suka je china suka shiga ƙasar amerika su ingila suka ta bincike a kan alhanzir wato alade irin wanda ake yanka a ci suka yi nazari a kan yadda ake rainansa da yadda ake haihuwarsa da kuma yadda ake yanka shi ɗan mako kaza ga abin da ake nufi da kitsansa da namansa aka yanka in aka bar shi kai mako kaza ga abin da ake nufi suka dauke kitsan suka je shi shi laboratory suka bincika su ga irin cututtukan da suke ciki suka dauki tsokar suka dauki fatar suka dauki kashin komai suka yi suka gama su ce lalle musulunci ya haramta ya haramta alade ba abin da zai bari nasa to sai kuma suka shiga ka ji abin da ake aiwatarwa a duniya su sabulun wanka ne su man shafawa su magungunan nan da ake na haɗiya da sauransu suka ga mafi yawansu kowannensu akwai sinadarin man alade a ciki akwai su man girkin nan da ake sa a cikin galan-galan ya suka duk akwai sai waɗansu kaɗan ne babu sai suka wawware su kamar man girkin kagan sa fiwa vegetable oil suka ce ta wannan babu magunguna wanda in likita ji mutum aiki operation zai amfani da su ce mafi yawa akwai sinadarin alade a ciki ce to musulmi sakamakon binciken natijarsa shine abu guda biyu rak suka gama suka ce to ba mu fita ga musulmi a yau sai ɗayan biyu ko su tashi su ma musulmin su kafa irin wa'annan abubuwan su dinga yi da kansu shine za su kowace daga wancan in ba za su iya ba ƙasashen duniya su jari kawai suka sani musulmi masu kuɗi su je su zabka kuɗi a cikin dukkan ma'aikatan nan in kana da jari mai ƙarfi magana ka ita za a ji to sai su ce ba mai da a sa ka za ka ba za su sa ba yace shi kadai zai fi da musulmi yau a duniya to ko kaga wannan ayar da take gaya mana mun sauka ce mun zauna kurin sai mai haka mai tayi lalawa abu ya hau ya zage mu ake kuma zagin ta uwa ta uba ma aka yi mana shi Allah ya soyi ta ce wal qasdu nufi da wannan ayar da aka kawo alhassu ala ɗarabil khairid darai kwaɗaitarwa a bisa neman alherin gida biyu ɗin na duniyar lahira kama wa ada ala sawabi alai kamar da Allah alƙawarin ba da lada a kansa bi ƙaulihi da faɗarsa ula'ika lahu nasibun na gare su rabo lada min ajali ma kasabu saboda abin da suka yi amalo min alhajji wa du'a na aikin haji da addu'a ubangiji suna da rabo a ciki wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawar hisabi ne yuhasibul khalqa fi nisfi nahari min ayyamid dunya yana wa halitta zai wa halitta hisabi a cikin rabin wuni daga kwanakin duniya li hadisi fa ba li hadisin bizalika saboda hadisi da yazo da wannan amma shi malam ya ce shi mai tafsirar jalalain ya kawo nan hadisin kuma bai zo da isnadi ba ba a sami isnadi da ko ba a taba samun sa a wani guri ba sai iya wannan cewa za a yi wa duniya hisabi wato taron kiyama gaba ɗaya za a masa hisabi a cikin rabin rana wato kamar tashin hantsi za a tashi alkiyama kafin la'asar an gama duk abin da yake filin alkiyama an sallam kowa an kowa tafi gidansa Allah su rufa bajirul hisaba bi da'at ku rigaye hisabi da kyakkyawan aiki tunda yana tafi to kafin ya zo ai kyakkyawan aikin aka zo kyakkyawan aikin za a auna shi kenan kamar yadda annabi alaihi ya ce da mu bajiru bil amali sab'an ya gaggawa mu riga ɗayan bakwai hal tantaziruna illa faqaran musiya talauci mai sa mutun ya manta komai sai cikin sa au ginan mudigiya ko kuma wadata ma dukiya wadda za ta sa ya ruɗe ko abinci ma ba zai iya zama ci ba saboda hada-hadar dukiya zumunci ba zai yi ba sallah ma ba za ta yi ta kila sallah sai da duwatsu yane ana janyewa saboda rudewa bai saraka a nawa'i ba ce ta cike aiki kafin wannan shine ginin mudigiyar ko kuma marzan mufsidan ko rashin lafiya ta kassara dan adam tana shi komai ko kuma haraman mufnidan ko tsufa da zai sa a rude a mungiye mutum ya ji an goga dan bada jikin ƙwarya kafin jikan sai fara kuka shi zai fara so kai kari sauri kai sauri kai aiki kafin wannan izo ta ila zai na tare ko kuma mautan mujhizan mutuwa mai yanke mutum tana zuwa ta tumbuke shi gabaki ɗaya ba shi da sauran wani abu sai ya ce hawa sa'atu hawa hawa dajjal fa sharru ga'ibin yuntazar ko kuma dujal shine mafi sharrin wanda baya nan yake sauraron zuwansa awai sa'atu ko kuma tashin alkiyama wa sa'atu adahawa amar ita ce mafi gigitarwan musifa ita ce mafi dacin bala'i ita kuma bagattata kamar yadda nefa take dauke wata haka zata to sannabi ya ce to mai kokari mai gaggawar aiki saboda dayan wa'annan da mu da wannan kamar kai ne yana yawo kere yana yawo haka suke tafiya to an aiko shi ne alaisu ya gaya mana gaskiya ya faɗakar da mu rayuwa mu gane ta mu je na tafiya da ka don mu dure mu dinga tafiya da ƙahonmu mai abin da ya kamata mu yi to Allah ya samu farka Allah ya taimake mu na ƙara roƙon Allah sun sai ba mu sirrin da yake cikin wannan ya raya musulmi a kanta ya raya mu a kanta ya karɓi rayuwar mu a kai ko tashe mu gobe da kiyama a cikin masu wannan kalmar Allah sa duk ayyukan da za mu yi ya zama muna cikin wanda Allah ya alkawari ulaika lahum nasibun mimma kasabu Allah ya sa muna ciki a taimake mu Allah ya mana mafaka yau na ya kama no no no